من الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد فإن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد فيا إخوة الإسلام والإيمان فيا أحباب رسول الله فيا أيها الوجوه النيرة الطيبة وحييكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan wana musulmi ga shi Allah maɗaukakin sarki shi ikonsa da ganin damarsa da hore wasu da yadda wasu ya ikon nasa ya ga dama ya hore ya je mana zuwa daidai wannan lokaci musamman wannan rana babban rana daga cikin ranaku na mako kuma ranar da muka yi wato alkawari cewa za mu yi bayani amma kafin nan roƙon da nake da ni da kukar mu manta yau ranar sha uku ga watan ramadana hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya daidai da ranar nawa ne yau talatin ne talatin ga watan shida wato miladiyar isa ɗan maryam haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam in har abin ya inganta dubu biyu da goma sha biyar zaman da muke yi na tafsiri a wannan masallaci na wannan gari na jos masallacin jama'atu zalisul bid'a wa iqamatu sunna da yake nan layin modi na garba wannan ke kasar zato wannan shine babban masallaci na biyu a nan garin haka ne daga nan layin modi na garba da fatan ba a manta ba wato jiya dab da ƙarshe na yi wani alƙawari na ce na zan fito an ba ni wata takarda takardar nan sai na mata duba wurin ban duba ta da kyau ba na ce a mai da hankali to amma da na koma daga tashi daga nan ma ko sun kafin in tashi daga nan da ke gurin namu akwai albarka gurin akwai alheri mutanen Allah ne ke taruwa wato duk abin da yake daidai murna suke da shi abin da zai zama kuskure kowa baya so wato kafin a tashi daga nan gurin mutum ya fi goma wanda ya magana in dai magana yan mashin ne to mala a yi kaka tsantsa haka ne ko ba haka ba mutum ya fi goma kafin in shiga gida sun fi goma kafin in gama karanta takardar sako ya fi talatin to kafin a gama gaya mun sakon shi ma akwai abubuwan da na tuna wanda ya kamata a yi takatsantsan kan wannan matsalar ina fatan ka gani da farko tukuna ina wa Allah godiya da ya halicce ni a cikin irinku waɗanda ba sa ganin zalauce sun tsalle tsuntsunka idan sun ga kuskure za su ce kuskure ne ina fata an gane ko wannan alheri ne kwarai da gaske kar ku yi shiru duk lokacin da kawai da malami zai ruɗe ku taro shi an ba fata ba shi ba ya ruɗe ku ruɗe kuma gaba ɗaya ina fatan ku gane ku saboda haka abin da kuka faɗa na a yi taka tsantsan kan matsalar ƴan acaɓa gaskiya ne akwai matsaloli masu nauyin gaske daga cikin nauyin matsalolin wato akwai matsaloli na wato tsaro karan kansa in ba kuma ta ba kasan da an yi ta fama da tashin hankali Najeriya amma in akwai mutanen da suka yi fama da tashin hankali akwai wanda suka kai mummunan mutanen filato har gobe fa ana yi har gobe yanzu akwai lungun da in kai da za a mujje ka ko a matsare ka ko a shaƙe ka inda sararin ma har ka ko a yanka har gobe amma an kai musulmi na muka lungunan mu ba inda ba a shiga ko ko akwai inda ba a shiga muna yankawa muna makurewa muna mamukewa muna matsarewa muna saukewa muna hudawa muna harbewa musulunci kenan ba ma yi mu ba ma komai ina ba ta gano saboda matsalar tsaron nan karan kanta ya kamata lalle lalle ita gwamnati ta sa ido da na dubi ma abin da na karanta din shigan abin da na karanta ne dai ita gwamnati ta ce ba ita ta yi dokar ba ta ga ana karyawa za ta sake dubawa haka ne ko da ta ga wannan ai yana da kyau a duba a yi adalci a yi abin da ya dace kuma zaton da muke wannan gwamnatin za ta samu mutane aiki yi duk wani a shaɓa ma za a manta da shi da aka toshe kofar a shaɓa din ba sai Allah ya bada mai kafa uku bayar kurkura na kuke kiransa ne keke na fi ƴar kurkura ba sai Allah ba da ƴar kurkura ba ƴar kurkura ba ta fi wannan a shaɓa din ba a shaɓa ku faɗi ku karye ku karye mutane ku tura mutane ku zagi mutane sannan ku kawo wani abu ku mamuka a kanku gaba ɗaya ba gani idan ku alama ce ta rashin gaskiya ko ba haka nan bane saboda haka a gyara abinda gwamnati za ta yi akan wannan muna goyon baya tun da al'amari ne da ya shafi doka duk abin da zai kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali nan muke ina fata an fahimce mu kuma masu sauraron karatu da kuka nuna damuwarku akan wannan Allah ya muku albarka ya saka muku da alheri sannan waɗanda abin ya shafa daga baya ma nake jin an ce har sun yi wata zanga-zanga wato gaskiya ina jan hankalin ku ko masu mashin muna tausaya muku kuma muna son ku samu aiki yi amma ku kuma ku dinga yin abin da ya kamata kar ku dinga yin abin da zai zama saba doka ne roƙo na gaba da muke yi ita gwamnati ta ƙara sama yara aiki yi ƙarin roƙo akan wannan idan mutum yana da buƙatar mashin ɗinsa shi kaɗai to muna roƙon inda sarari in ba hatsari a ciki shi ma mutum shi kaɗai a bashi hau mashin ɗin shekarunsa haka nan muna ƙara roƙo na gaba irin wannan lokuta na karatu to ko mutane nawa ne a zuba musu ido a gani in dai gurin karatu za zuwa kyale su akwai ma wani lokacin da ke zabe lokacin sallar tahajjud ko haduwa muke irin wannan irin waɗannan gurare muna fatan Allah ya mana da sai saka mana da alheri gaba daya kamar yadda bayani ya zo cewa za mu fara yau da suratul nasri wato wata sura ce babba daga cikin surorin alqur'ani sura da ta kawo wato labarin rasuwar manzon Allah wanda take nuna rayuwar manzon Allah ta kare kamar yadda za mu bari mu jira Allah rahman Allah yake cewa na'am na'am بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قي الله يكي إذا جاء نصر الله والفتح واتو إذا نصر الله تبوت على دبوئي إذا ظرف للزمان المستقبل فهو ظرف للزمان المستقبل دائما مبني على السكون في محل نصب هنا باتان ذلك أي جاء نصر الله والفتح إذا في محل نصب مفعول به مقدم yana fata an gane ko wato idza jaa nasrullahi wal fath ma ma'ana nasr menene nasr ne malamai suka ce ma'khudun man nasara laysa al arba wato an samu shi ne daga cewa girgije ko hadari ya taimaki kasa idza ana ala nabata in ya taimaka ga fitar da tsuranta saboda haka aka samu hadin wani malami mawaƙirata idza salaka ash-shahru al-haram fa wad'i بلاد يتيم وانصري أرض عامري وتذنت لك الشهر الحرام هو الدين إذا وانا وتا من الهرما يوتي ودي تكيبا كان da bilada tamim garin tamim wansuri arba amir ki taimaki kasar amir wani yana ta idza khala shahrul haram fajawid bilada yatim wansuri arba amir da abu guda daya wato ma'ana sa dai ki taimaka ko ka taimaka wato annasr taimako ne ka ce nasarahu ya taimake shi yansuruhu yana taimakonsa shi kuma ya samu taimakon ya za mu ce da larabci eh ko da ga dole ya zaka ka fada nasara ya ya taimake shi kana cewa nasarahu ya taimake shi nasara baji ne mustaqili a babun sarhu ya taimaki wani ne dama kowane fi'ili ne ya zo a wannan babu nasara yansuru kaga bai fi fatih al-ayn fil madi wa bi dhanni hadha al-mudari yansuru yansuru duk wani fi'ilin da yayi kama da wannan kaman kataba ya katubu ina fata an gane ko yawa in ka ce ne ya a nasara yansuru nasara ko nashara yanshuru duk wannan duk wato babu nasara yansuru ne suna da yawa wato duk inda ka ji mu'mul aini bil mudari to babu nasara ne idan ka ba da amurin sa unsur zaka ce to amma abin da nake tambayar ku anan gurin muna so nan mun nasara ya taimake shi to shi ya taimako wa a zai iya ɗauka ansara ina na wani ce ansara a ba haka nan ba na larabci ne daɗi yan tasiru mazari ka kawo to ina mazansa kawo mazansa kawo mazu na a'a nusirtu an taimake ni kenan yawa larabci ke wato ya taimaku shi da kansa ya ci nasara a'a to zai ɗauka kare zai in kaɗan yawa sai a yaya in tasara ya samu nasara nasarahu zamiluhu wa akhuhu fantasara abokinsa ya taimake shi sai ya samu nasara fan tasara alaihi ya samu nasara a kansa yana fata an gane ko Allah ya mana dace nasarahu ay anahu wal ismu an nusra sunan shine an nusra taimako wastansarahu ala aduwi ya ne mu taimako kana ta istansarahu sin da hamza ra'unan litsalmi neman taimako kaman ki المستعين الذي إذا استعانه المستعين أعانه الكريم الذي إذا استكرمه المستكرم أكرمه المنجد الذي إذا استنجده المستنجد أنجده إني الله إنا غتان غانفه وانا في نشي استنصره وتوستنصره على عدوياته مكشي أكان أبو كان جابلته ai talahu an yasrahu alayhi wa tanasara sun yi taimakekeniya kace ta qatala sun yi yakekkeniya tabaraba sun yi dokekeniya ta'atala sun yi ciyayyeniya ina fata an gane ko nasara babuhum ba'd in an ce tanasara isan maqila al-murad bi hadha nasr nasr ar-rasul ala quraish taimakon da Allah ya yi wa manzon Allah akan quraishawa ya ba shi nasara wakila nasaruhu ala man qatalahu min al-kuffar taimakon da Allah yayi wa manzon Allah haga za mu sai akan duk wanda ya ci annabi cikin kafirai da ma magoya bayan kafiran da mataimakan su masu zagin annabi mataimaka ko kafirai ne ko masu rusa darajar annabi fa in fa inna ay fa inna aqibata an-nasri kana lahu domin karshen taimako na manzon Allah ne wa amma al-fatahu da yake wal fatah amma fatahu ko fatahu makka shine cin makka إذا جاء نصر الله والفتح تعالى ثم مكة أنا الحسن ومجاهد وغيرهما وقال ابن عباس وسعيد بن جبير هو فتح المدائن شين قال لك المدائن ذاك تشي ذاك والأصول لجنة نمانيا وقيل فتح سائر البلاد فسق شعاء شمرا كان صورا بالوضوع ما فتحه عليه من العلوم فوقما أبن الله ما سبوت إلى شيء من علم مكة وقيل إذا بمعنى قد فاتو قد جاء نصر الله إن جوسوا أي قد جاء نصر الله حقيقة مكم الله ذو لأن نزولها بعد الفتح يمكن أن يكون معناه تند بايم فتح مكة ne to ya nuna haƙiƙa take nunawa tabbatin abin da ya faru ne wayan kina an yakun manahu idza yaji'uka duk da cewa idza baya zuwa bayan ta sai mudari sai sai madi idza baya zuwa bayan ta sai fi'ili madi malai amma inda a kaddare ne ya kaddara kan mudari ya gunu Allah ya ce ورأيت الناس ذاك متانين يدخلون في دين الله أفواجا suna shiga addinin Allah jama'a jama'a lokacin da Allah ya kawo cin nasara da taimakon annabi ay al-arabu wa ghayruhum yadkhuluna fi dinillahi afwaja ay jama'atun fawjan ba'da fawjin jama'a bayan jama'a wa zalika lamma futihat makka qalat al-arab yayin da aka ci maka sai laraba suka ce kai tunda annabi Muhammad ya samu nasara a cikin garin makka ko ga daga wata ƙasa yayo gayya ta mayaka da kayan yaƙi da kayan faɗa da giwaye ya zo don ya ci maka Allah ya rusa shi ya ƙyale shi bai ya hana shi shiga maka amma Muhammad kan cikin maka ya san darajar maka Allah ya kyale shi shigo to lalle wannan al'amarin na annabi Muhammadu gaskiya ne sai kowa dinga musulunta ina fata an gane ko to wannan dalilin wato shine Allah ya ce idza jaa nasrullahi wa ta'ala injo sama da fa kanu yuslimuna afwajan ummatan ba'da umma ko umma umma qala buhat wal umma 40 rajul in an ce al umma mutum 40 ko sama da haka inji malam buhat wa qala ikrima wa muqatil arada an-nasu ahla al-yaman wato ra'aytan nas din nan da yake za ga mutane ya dakhulu fi dinillahi afwaja shine sune mutanen yaman sune mutanen ina me ya faru mutum wajen wajen ɗari bakwai sabomiyar rajul wato mutum ɗari bakwai wato suka taho cikin mutanen yaman mumini da mumina mace wannan yana kiran sallah wannan yana karatun alkur'ani wannan yana hailala wannan yana tafi mutum ɗari bakwai abinda Allah bai taɓa ganin mutum hamsin a jere sun musulunta ba sai ga mutum ɗari bakwai sun yi dandazo sun zo suna hailala kowa ya miƙa annabi wuya annabi yana kallon su da irin wannan sifar wato da irin wannan sifa da irin wannan yanayi wato shine sai ya fara hailala wato manzon Allah wanda tsaya da amincin Allah ka tabbata gare shi sai Allah ya bashi gure kishin gida sai wahayi ya sauka wahayin da ya sauka shine sai idza ja'a tazo nasrullahi wal fata idan budin Allah ya zo ko nasara Allah ta tare da budi tare da cin nasara war aitan nasa za ga mutane da khuluna fi dinillahi afwaja suna shiga addinin Allah jama'a jama'a sai ga mutanen yamma sun zo mutum ɗari bakwai a lokaci guda sun musulunta waje a ahli yamma raqiqatan ahidatuhum mutanen yamma suka zo bukatansu da laushi layyinatan tibauhum ɗabi'unsu masu laushi ba kaushi irin na larabawa ba wato larabawa hijaz sakhiyatan qulubuhum bukatansu masu san kyauta ne azimatan khashiyatuhum tsoronsu da Allah mai babba ne kwarai wa dakhalu fi dinillahi afwaja وفي صحيح مسلم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاكم اهل اليمن mutanen yaman sun zo muku inji manzon Allah hum abu quluban zukatan suna da rauni wa araqu afidatan sannan tunanin su yana da laushi al fiqhu yamani ilimin fiqhu da gane addini daga kasar yaman yake wal hikmatu ganewa da hikima da basira yamaniya daga kasar yaman take in ji annabi da Allah ku irin waɗannan mutane masu daraja irin waɗannan mutane masu girma amma yahudu da nasara da yan kutun gwila da wakilansu sai da suka haɗa bala'i a ƙasar in ji yaƙi ya ce kuna jin suka da manzan Allah yawa yaman wannan magana za ta tashi ila yamin kiyama manzan Allah ce alfiqhu yamani fahimtar addini daga yaman yake wal hikmatu basira da ganewa yamaniya daga ƙasar yaman take bayan an dubbanta su masu laushin zuciya ne masu tausayi ne bayan maza Allah ya haɗa su da wannan amma ga yanzu da aka haɗa balbalin bala'i aka ajiye wasu dakaru ake ba su kuɗi ake ba su kayan faɗa shekara da shekaru sama da shekara hamsin daga ƙasar Iran ake ba su kuɗi ake ba su kuɗi babu abin da su yake musu baƙin ciki yau a duniya sai dai a ce yau ga ɗakin nan na Ka'aba a cikin garin Makka yana hannun waɗanda suka ce la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba su yadda a cikin alkur'ani akwai ƙari ba ba su yadda Abubakar wato mutumin banza bane ba su yadda Umar mutumin banza bane ba su yadda Usman mutumin banza bane ba su yadda Aliyu mutumin banza bane ba su yadda an ƙara wani abu alkur'ani ko an rage ba to wannan abin yana ba su haushi ila waɗanda suka je aikin haji Allah sa Alhaji Ismail mai bulog ya zo kowa abin nan alaji su da sun zo da na musu tambaya 1981 ina dan karamin musulman ta mun je aikin haji 1981 wallahi wallahi wallahi to na qasaman billahi mutanen Iran sun yi dandazo ba so ɗaya ba ba kwana ɗaya ba biyu ba layi layi suna Allah wahid kumain wahid Allah wahid kumain wahid haka aka yi alaja da mu alaja da mu wannan kasan da fiye shi haka yake yawa alhaji abba yana nan Allah wahid kumain wahid wallahi ba fa wai labari aka babba gane muka yi wahid sifar wane ce za ku ji kan za mu je kulhu Allah saboda haka waɗannan mutanen su ne masu kutun gwila suka danga dasa mutane sun dasa a ƙasar Yaman sun dasa a Lebanon sun dasa a Iraki sun dasa a Syria sun dasa a wani gefe na Jordan sun dafa a Imarat sun dasa a dubai sun a saudiyar ma wajen jizar sun dasa suna nan sannan afghanistan suna nan sun idan dago sannan da wasu kuma a bahrain sannan kuma ga wasu a pakistan sannan ga wasu a india duk sun dasa kuma ko ina wallahi kuɗi suke barwa dan ni kawai yau dai abin da suke so kawai a wayi gari a tsinewa abubakar da umar wannan shine manufar Allah tsare mu mutanen yamar kun ji haɗin da suka faɗa ciki ku ji irin matsayin da suke ciki mutanen kirki mutanen Allah wanda Allah ya yabe su manzon Allah ya yabe su Qur'ani ya yabe su tarihi ya yabe su shari'ar musulunci ta yabe su amma ka ji yau su ne suke ta yaƙi har da wani in ba da wato abubuwa da in Allah ya hukunta za mu ji wato kamar yadda manzon Allah ya faɗa wato lokaci zai zo yadda mutane suke shiga addinin nan jama'a jama'a haka za su dinga fita kuma wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la ajru nafsa rabbikum min qibal al-yaman annabi yace ni ina jin wato yarda ubangijinku ko rahamar ubangijinku tana wajen yaman wa fi salatu tawilat amma malamai sun yi wannan hadisi tawili guda uku aduha annahu al-farj wato buɗi da musulmi za samu ta wajen ƙasar yaman za samu likatami islamiyyan afwaja saboda shigar musuluncin su da yawa والثاني معناه تبيو معناه أن الله تعالى نفس القربة عن عن نبيه بأهل اليمن الله يا أيها من ذا الله بقي شكي دموع da mutanen yamma hum al-ansar su ne ansara mutanen madina ai ka san wannan bangaren jihar yaman ne eh jihar madina ina fatan ka gane ko warawa jabir ana jabir ibn abdullah qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا متى نسيت قاعد دين الله ديوا جماعة جماعة وسيخرجون منه أفواجا haka kuma za su fita daga addinin jama'a jama'a ya kawo wani abin da yake faruwa yaman in ba fita daga addini ba ka yaƙi dan uwanka ka kashe shi ka hana dan uwanka ya zauna lafiya akan mulki yanzu duk mutanen yaman kowa sai ya yi mulki kowa sai ya yi shugabanci kowa sai ya zama shugaban sojoji kowa sai ya zama shugaban jami'an tsaro kowa sai ya zama minista to in an naɗa wasu shi kenan sai zama bala'i in ba in ba in ba wani alƙawari daga ubangiji ba muna gaya wa mutanen duniya waɗannan ayoyi da hadisai ku je ku kai wa mutanen yamma ku yaya musu daga nan masallacin garin Jos aka karanta waɗannan ayar muna musu ne su ji tsoron Allah su bar wannan abin su koma matsayinsu da Allah da manzansa suka yi musu a cikin addinin musulunci wanda Allah ya ba su matsayi da daraja da girma da tausayi da lausasawa da rahama da ƙaunar juna da fahimtar addini da gane shi su bar wannan yaƙe-yaƙe muna roƙonsu إن الناس دخلوا في دين الله أفواجا وسيخرجون وسيخرجون من دين الله أفواجا ذلك في الله يتي فسبح بحمد ربك واستغفر كي تزيد بودي وبندجك sannan ka remi gafararsa saboda innahu kana tawwaba lalle shi Allah mai yawan karɓar tuban wanda ya tuba ne ai kafirul ghufran ai sanillahu al-ghufran wasu ka ce ka roki Allah gafara wasu ka ce al-murad bi at-tanzih wato tanzihu ka tsarkake ko nazihu amma la yajuzu alaihi ma shukrika lahu ka tsarkake shi da abinda duk bai tabbata ko bai dace gare shi ba tare da gode masa wasu ga shiru ka nemi gafararsa sallallahu alaihi ghufrana ma amdahu matu zikri ka roƙi Allah gafara tare da neman ko tare da yin zikiri ko da lokaci ambatan Allah amma shi malam da ya kama sai ce duk abin da ya fa nan gurin wato wasabbi bihamdika ay hamidan lahu alama atayaka min adh-dhahr wa adh ka gode wa Allah ga abin da ya baka na samun nasara da buɗi wannan magana ita tafi ƙarfi wato kamar da aka samu wani hadisi da Imam da Bukhari ya rawaito daga Aisha uwar mu'mina tace ma salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da ma nazalat alaihi manzo Allah bai taba yin sallah bayan wannan sura ta sauka a gare shi idza jaa nasrullahi wal fatah sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli duk sallar da manzo Allah tunda wannan sura ta sauka sai ya ce subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli sai manzo Allah ya faɗi wannan subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli Allah ka gafarta manzo Allah sai ya wannan to an ha qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mufassara subhanaka rabbana sarki ya tabbatar maka ya ubangijinmu wa bihamdika tare da gode maka Allahumma ghfirli Allah ka gafarta mu abinda manzo Allah yake faɗa kenan an sami irin wannan riwayar har yanzu inda take cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma rabba allahumma ghfirli wannan ya ƙara subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli wato har yanzu manzo Allah yana waya ta faɗin wannan ya ta'awwalul qur'an wa fi ghairi sahih ya zo na hadisi amma ba shi da inganci قالت أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء بذي زونا با بذي كاشبا بذي زوبا ولا ذا بذي سب إلا سيرياتي سبحان الله وبحمده أستغفرك اللهم رب وأتوب إليك أرسل الأمر من ذلك قو أستغفر الله وأتوب إليك فإني أمرت بها فيما قال تعالى ومن إذا جاء نصر الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله في سبيل فسبح بحمد ربك واستغفر يتأول القرآن يلا لورا da ma'anonin alqur'ani wato har manzon Allah jikinsa ya rami saboda yawan sallah saboda yawan tsayawar dare saboda yawan addu'o'i saboda yawan zikiri wato manzon Allah yana ta addu'o'i yana roƙon ubangiji qala muqasid lamma nazala qara'a annabi sallallahu alaihi wasallam ala ashabihi lokacin da wannan sura ta sauka manzo Allah sai karanta sahabbai ta daga cikin su akwai Abubakar Umar wa Sa'd ibn Abi Waqqas fa farihu wa tabshiru suka yi ta murda da suka ji ya karanta surar wa bakal Abbas babban manzo Allah sai fashe da kuka sanin baban manzo Allah fa qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah sai ma yi bikika ya amma me yasa kake kuka ya bafana qala nu'iyat ilayka nafsuka an baka labarin mutuwar kanka za ka bar duniya ke sa nake kuka sai manzo Allah ce inna innahu lakama taqul wallahi kamar yadda kake wada bayan wannan sura ta sauka manzon Allah kwana 60 a duniya Allah karbe shi maru iya fiha bahika mustabshiran bayan wannan manzo Allah bai sake yi murmushi da dariya da kankala ba bayan wannan kurum cikin tunanin yadda za a dawo bani ya ce domin manzo Allah wanda Allah ya gafarta masa zunubin sanada da na gaba wanda ko yayi laifin an yafe da gangan nan gaba ma in zai da gangan an yafe amma daga jin wannan ayar daga nan hankali ya tashi nazala fi mina ta sauka a ranakun mina ba da ayyamu tashrik bayan kwanakin haskakawa ayyamu tashrik wato a kwanakin mina bayan a cikin ayyamul hajji fi hijjatul wada'i fa baka umar wal abbas umar da abbas suka yi kuka wa killahuma inna hadha yawm farahin aka ce wa ranar farin ciki ko kuma kurawa suka ce a a fihi na ayyun nabi sallallahu alaihi wasallam an kawo mana labarin mutuwar annabi ne sai ma annabin da kansa ya sauraka su ma nu'iyat ilayya nafsi an bani labarin mutuwar kaina lalle abin da zai kasance ke Imam Bukhari ya yi ruwaya daga Abdullahi dan Abbas da kana Umar ibn Khattab ya azanu li ahli Badar Umar yakan ba mutanen Badar dama su ga za a tattauna masaloli na addini to sai Abdullahi dan Abbas ya shigowa ai da shi yaro ne karami abokin 'ya'yansu ne amma kuma Allah ya masa kaifin kwakwalwa Allah ya masa ilimi Allah ya masa basira Allah ya masa ganewa tare da tsubbugo wasu ilimuka na addini ma wanda wasu manyan ba su da shi sai manya manya irin su Abdurrahman ibn Auf hankalin sai zaka ce ga shi za a shigo da mu a tattauna kuma wannan dan yaron shi ma sai an shigo da shi shine sai Umar ya ce masa ai wanda kuka sani kun san shi dai manzon Allah ya masa addu'a Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil shine Abdullah dan Abbas suka dai daji suka nuna sai wata rana ya shigo da shi yana shigowa sai yace a karanta wannan sura a karanta idza jaa nasrullahi wal fath sai yace manya manyan sahabbai su yi bayani ni Allah yake nufi da wannan aya sai wannan ya kallo wannan shi a na kawai in budi ya zo da cin nazara sai ya ta tafi da gode wa ubangiji kawai a ita abin nan addini sai ya kaji masu yawa da ya kalli da abu sai Abdullahi da abu sai kawai za ka ce a wannan ita wannan tana bayani ne idan ajalin annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam kwanukan ka suka kare to kai ka bi da gode ubangijinka sai Umar dan Khattab ya kalle shi ce wallahi abinda ka faɗa ni ma haka na fahimta yadda ka fahimta na haka na fahimta ba wani kaji yanan nan ya kada manyan ko bai kada su ba kada ku sake jin zafi in kun ga yara a cikin ku mutakar yaran suna da ilimi na addini kada ku so yara ne kanana yan bana bakwai ba wani karatu dan bana dan bana goma sha biyu ko sha ko sha hudu akwai babu karatu karatu sunansa kawai wanda Allah ya bashi ne Allah ya bashi wanda bai bashi ba kuma bai bashi ba qala umar radiyallahu anhu talumunani alayhi da kuna zargina wa bil bukhari qala umar ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma ban san wani abu sai abin da ka faɗa wa kana umar yas'aluni ma ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam inda abla da ba ce umar yana tambaya ta ta da manyan manyan sahabbai wato ina bada ansa kuma yana jin daɗi saboda ni saboda ilimin da Allah ya ba Abdullah dan Abbas wannan hadisin kyakkyawan hadisi ne فماذا يغفر للنبي حتى يؤمر بالاستغفار wato a wannan hadisi fa in qila fa ma za yughfaru lin nabi me za a gafarta annabi hatta yawmar bil istighfar har a ce annabi ya dinga istighfari yana sallah cikin dare baya bacci har kafa na kumbura shi da a gafarta masa zunubin sa na farko da na ƙarshe wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam fi du'a a cikin addu'a shi annabi abin da yake cewa Allahumma ghafirli Allahumma ghafirli khati'ati Allah ka gafarta kurakurai na wa jahali da jahilci na wa israhi da wuce gona ta da iyaka ko da iri fi amri kulli a cikin da al'amarina wa ma anta a'lamu bihi minni da abin da kai kan sani ni ban sani ba ko kai ka sani Allahumma ghafir li khati'ati wa amali ya Allah abin da nayi da gangan ko kuskure duka yafe mu wa jahali wa zahali wa hazali da abin da nayi musa jahilci ko musa kuskure wa kullu zalika inni wannan da a wajena ne Allahumma ghafir li ma qaddamtu wa ma akhartu Allah ka gafarta mu abin da nayi da farko da wanda zan yi nan gaba wa ma alanta wa ma asrar da abin da na bayyana da wanda na boye anta al muqaddim wa anta al muakhir kai ne mai gabatarwa kai ne mai jinkirtarwa innaka ala kulli shay'in qadir fa kana yastaqsiru nafsahu li idan ma na'ama Allahu alayhi shi annabi yana takaita kansa akan girman abin da Allah ya masa ni'ima na wannan buɗi da wannan nasara da Allah madaukakin sarki ba shi innahu kana tawwaba shi mai yawan karɓar tuba ne alal mustahibbi wato musabbihi Allah yana karɓar tubar masu yin tasbihi dan yace fa laula annahu kana min al-musabbihi la labisa fi batnihi ila yawm ba'thun in ba dan annabi ayyub ya zama cikin masu tasbihi ba Yunus ko wato in ba dan ya zama cikin masu tasbihi ba la labisa fi batnihi ila yawm ba'thun wannan yasa ake son ko da wani lokaci ka zauna mutalabbisan bi tasbihi ka zauna ko da wani lokaci kana tasbihi da gode wa ubangiji tasbihi wani abu ne wanda in baka yi ba an yi dan Allah ta sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard in ba kai ba abin da ke cikin sama da kasai sun yi tasbih da gode ubangiji a guri na da kai duk lokacin da ka samu wani dan sari ka ce subhanallah wa bihamdihi subhanallahi al-azim ina fatan ka gani dan in ba kai ma sama da kasa ta yi da abin da ke tsakanin su kuma kada ka dauka an yi an gama Allah sai ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wato abin da ke cikin sama da kasai suna yin tasbih har yanzu kenan suna yi ina fata an gani sai karka dauka kuma kai ba a baka umarni ba ba a ce kai ba sai Allah ce fasabbih bismi rabbikal azim ko sabbih bismi rabbikal ala kai tasbih da sunan ubangijinka wanda yake mai girma sannan kuma karka dauka akwai wani abu daban a wani gefe da baya yin tasbihi dan Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi na'am Allah ya ce wa in min in babu wani abu cikin sammai da ƙarsai babu babba ko karami a gajere ko abu mai rai ko busashe ko wani irin abu ne illa yasbihu bihamdihi sai yana tasbih da godiya ubangiji walakin la tahqahura sai dai ba ku fahimtar yadda suke yin tasbihi ne ba mu san yadda ƙasa take nata ba ba mu san yadda rana take yi ba ba mu san yadda wata yake yi ba ba mu san yadda saurari suke yi ba ba mu san yadda shanu suke yi ba ba mu san yadda awaki suke yi ba ba mu san yadda jakuna suke yi ba ba mu san yadda dawaki suke yi ba ba mu san yadda ruwa yake yi ba ba mu san yadda kifayen ruwa da dabbobin ruwa suke yi ba ba mu san yadda ciyayi da abin nan sauran bushiyoyi suke yi ba ba mu san yadda tsutsotsi da ƙwari suke yi ba ba mu san yadda mutanen koye suke yi ba ba mu san yadda mala'iku suke yi ba walakin la tafqahuna sai dai baka fahimce da suke tabi ba amma babu wani abu sai yana tabi da gode wa ubangiji ina fatan kun gane saboda haka yin tasbihi kuma karka dauka shi karan kansa Allah baya yi a'a yana yi subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram Allah ya ce subhanallazi ay sabbaha subhana malamai sun ce haza masarin maqtu wa an al-hayy ay sabbaha Allah nafsuhu subhana Allah ya wa kansa tasbih subhana subhanallazi asri tsarki ya tabbatar wannan da wato ya tafiyar da abdihi bawansa ila almasjid alharam ila almasjid alaqsa saboda ka ta ina ka fita nan gurin da ba ka yi tasbih da godewa ubangiji ba saboda ka ba ka da wata mafaka ba ka da wata mafita sai kai tasbih da godewa ubangiji ina fata an gane ko in kana tunanin an yi an yi in kana tunanin ana yi ana yi in ka tunanin ba maka umarni ba an maka in kana tunanin wani abu bai ko yana yi shi ma mai kowa da komin yana yau kansa shi ne Allah ina fata an gane ko annahu kana tawwaba idza kana alayhi salatu wassalam ma'sumun yu'maru bil istighfar manzon Allah wanda baya laifi an canje shi daga laifin yana istighfari to sai da ni da kai mun babu aulani ko ba karan bane kar mu yi wasa da irin wannan shine Allah ya ce wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja za a ga mutane suna shiga addinin Allah jama'a jama'a fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir kai tasbih da gode ubangijinka ka nemi gafararsa nazala hadhihi sura bi min hijjatul wida wannan sura ta sauka amina a hajjin bankwana bayan fadin Allah ko kuma bayan ta sai fadin Allah ya sauka da yake cewa al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce alayhi akmaltu lakum dinakum yau na cika muku addininku wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'mata wa raditu lakum al-islam dina na yadda addinin musulunci zama shine addini a gurinku fa asha ba da hannabi 80 yawman bayan wannan ayar kuma manzo Allah kwana 80 a duniya thumma nazalat ayatul kalala sai wannan aya ta abun nan ta kalala soka inamur'un halaka كانوا أكثر من ذلك فهم شرك Allah ya ce wato abin nan inumrun halaka laysa lahu walad idan wani mutum ya rasu ba shi da da magaji ba shi da uba ba shi da wa ba shi da kani ba shi da kaka waɗannan sune asuba kenan ko sai yan uwa na wajen mata sune kalala wanda ake uwa ɗaya da shi waɗannan su ne kalala ko aka haɗa ‘yan uwan uwa da shi shi ne ce laisa laudan wani ukutun yana da ‘yar uwa mace haka ne ko sai ce ne wali kullu wahidi min humus wala ha a a a ba shi ba ne idan mun on halaka laisa lahu waladun wa lahu ukhtun wato wancan kenan wannan yace wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun idan mutum ya rasu ya bar kalala su ne ƴan uwa da ake uwa ɗaya da su ina fata an gane ko sai ce fa likullu wahidin minhum wasudus fa in kanu akthara min zalika in sun mutu mutum biyu fa hum shuraka'u fi thuluthi sai a hada su akan thuluthi ɗaya musa uku da ta ɗaya musa shi ne ya dauka ko suka dauka to yanzu kuma sun yi yawa sai a hada su akan ɗaya musa uku tunda suna da yawa ina fata an gane to wannan ayar ita kuma da ta sauka in ji malam yace ita kuma bayan ta sauka manzon Allah wanda tsira da amincin Allah kwana 50 kawai Allah karbe shi sun wa nazara ba'daha laqad ja'akum rasulun min anfusikum wannan laqad ja'akum rasulun min anfusikum bayan ta sauka ita kuma manzon Allah ya rayu kwana 35 thumma sa'annan daga nan sai wata aya ta sauka wata quyo mutarja'una bi ila Allah thumma tawaffa kullum ku ji tsoron wata rana da za a mai da ku zuwa ga Allah a cikawa kowace rai abin da ta aikata ita kuma bayan ta sauka manzon Allah kwana 21 kawai a duniya Allah karbe ina fata an gane ko to wannan sura ta kare kun ji darussan da take karantawa manya sai wata sura kuma ta wasu mutane da suka samu tambada ta wasu mutane da suka samu rashin albarka amma kuma shi Allah madaukakin sarki ya kama su da irin laifin da suka yi bari dai mu ji sura kada mu tuka ku da su mu ji abin da Allah ya ce wata sura ce wannan malam
ما أغني عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في رجلها
Na'am Allah ya ce tabbat bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin tabbat yada abi lahabin wa tabba يدا أبي لهب يدا فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى تب فعل ماض وهو مضاف أبي مضاف إليه مجرور بالياء لأنه من أسماء الخمسة وهو مضاف أيضا لهب مضاف إليه مجرور بالكسرة أرجو أن يكون الكلام واضح أن قال تبت فعل ماضي يدا فاعل كما يدا مكوتا هنا يقول أبينا أبو لهب سمها لك هكذا يكون لك وتب شيء ما shi ma wato waccan na farko tabbat bi ma'ana Allah ya halakar da Abu Lahab manasa du'a'i ne na farkon wato ya zo a siga ta madi bi ma'anahu addu'a fi'li madi ne bi ma'ana maza addu'a ai Allah ya halakar da Abu Lahab bayan an yi masa wannan addu'a addu'a daga wa ko tabbata ya halaka din ya riga ya halaka ina fata an gane ya fito garau ko yawwa wato tabbata ya da abi lahabin wa sabab وفي الصحيح غيرهما والله لمسلم عن ابن عباس قال لما نزلت قم وانظر عشيرتك الاقربين lokacin da Allah ya saukar kai gargadi da yan uwanka na kusa wato warahatuka minhum al-mukhlisin da jama'ar ka wadanda suke masu ikhlasi faraja Allah sallallahu alaihi wasallam hatta sai da sawa manzo Allah ya fito ya kan dutsen sawa ya dora kiba ya dora kira ya sahiba ya ko yan uwana wa qalu man hadha alladhi yahtab wane ne wannan yake kira wanda suka ce Muhammadu annab Muhammad Muhammad ne ko al-amin ne fajtama'u ilayhi dan a lokacin kowa yana sauraron annabi sai hadari suka taru zuwa ga annabi fa qala yace ya hulan ya bani hulan ya bani hulan ya kai wani ya ƴaƴan wani da ƴaƴan wani bani abanak ya kai ƴaƴan abdumuna magana ta sawa bana wannan yake nuna maka mai kira ana so yayi magana da harshe mai laushi ya ku ƴaƴan wani ya bani abdul mutalib ya ku ƴaƴan abdul mutalib fa istama'u ilayhi suka taru yace ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan takhruju bi sabr hadha al-jabal inda zan ba ku labarin ce ga mayaka akan dawaki suna bayan dutsen nan na maka sun zo za su yaƙe ku a kuntum musaddiqiyya shin za ku gaskata ni alo ma jarrabna alayka kadiban wa mu taba jarraba ta kai mana ƙarya bai qala sai annabi fa inni nadhirun lakum bayna dai azabin shadid ni na zo ne muku gargadi dab da wata azaba take mai tsaranin gaske ga wanda bai imani ba za ta kama shi fa qala abu lahab sai abu lahab kanin baban manzo Allah ne ko ban su daya sai ya miƙe kace tabban laka ali hada jama'atana ya muhammad sai kurta kai dan wannan ka tara muka ya muhammad wato ashe magana banza ma kake abin da ya annabi kenan wato wannan magana da ya faɗa sai Allah saukar da wannan aya aka saukar ana zargin sa Allah ce tabbat ya da abi lahab Allah ya halakar da abu lahab wa tabba kuma ya halakar da ina fatan kun gane ko aka yi masa addu'a kuma addu'a ta tabbata ina fatan an gane ko to wannan aya da ta sauka sai ta ruɗa gari gaba daya ka san qur'ani da nauyin sa sai abin yayi nauyi cikin garin makka hankalin man makka ya tashi akwai matar saukakkyawa ta fi yawancin matan garin makka sannan ga ta kuma mutane ko matar manyan mutane ko matar masu kuɗi sannan ga kayan ado ana kiransa ummu jami'a ta samu labari da irin abin da ya zo wato an an saukar da aya ana zargin gidansu sannan mijinta shine kan gaba kuma dukkan su yan uwan juna ne sai sai ya samu irin duwatsun nan na makka masu kaifi kwala kwala ta rike sabo wajen sabo wajen annabi so take kun ta farfasa idan annabi da wannan duwatsu tana ta wurda wurda hankalinta a tashi sai ta zo ta samu manzon Allah da Abubakar a zaune sai Allah ya dauke idanunta ga Abubakar tana kallo amma ba ta ganin annabi ta yi wura wura ta ce Abubakar ina abokin nan naka yake sai ce wani abokin ta ce Muhammadu mana da me za ki ta ce ai wallahi yau in na ganshi duwatsun nan duk sai na farfasa idansa shi ne sai abubakar ya dariya ya ce Allah ba zai nuna miki shi waye yake tafi shi ne baya da sai manzo Allah ya ce abubakar ya ce wa manzo Allah ya baba shin kana tsammanin ko manzo Allah yake yake abubakar yake tambayar manzo ya ce ya manzo Allah shin wannan mata saboda Allah bata ganka ba ya ce wallahi bata ganna ba abubakar Allah ya dauke idan ba za ta ganna ba ina fatan ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato ita ta biya kuma sai ta koma tana waka tana faɗa a cikin gari muzammaman asaina wa amruhu abaina wa dinuhu wa dinuhu alaina muzammaman asaina abin zargi ka sabawa wa amruhu abaina al'amarin sa miki wa dinuhu alaina mun jiya wa addinin sa baya shine wannan abin nan manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata da yake Abubakar amma taraha shin ba ganta ba to wallahi ma ra'atni ba ta ganni ba laqad akhadha Allah basaraha anni Allah ya kare idan ba su ganni ba وكان القريه انما تسمى تسمي وتسمى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم مذمما سنا كلام ماذا الله ابن زغي يسبونه هو زاجي وكان يقول اتجبون لما صرف الله عني من عذاب قريش shin ba ku san abin da Allah ya jiya ya bari na ba ni daga cutarwa ƙuraisha ya subuna suna zagi wa ya hajuna suna zigi da zambo muzammaman wa ana muhammad ne ku abin godiya ne so suna zargi suna ce abin abin zagi suna suna zambona ni ku abin godewa ne aminun fil ardi wa aminun fil samai muhammadun fil ardi wa muhammadun fil samai ni abin godiya ne cikin samai da kasai inna sababa nuzuliha ma atahu abdurrahman ibn zaid anna aba lahab ata nabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin dalilan saukar mun sha gaya muku aya sura tana iya sauka sau biyu ko sau uku wasu dalilin suka ce abu lahab ya zo wajen annabi ala ce ma wata na manta bika ya muhammad to ne yanzu me za a bani biye da ranar nan in har na musulunta na bi wannan addini naka ni ko me yayi matsayina shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama yi wa muslimun yadda ake wa sauran musulmi lada da komai da falla kai ma haka nan za a baka fa qala ma li alaihim fadlun ba wani fifiko yau ai sai tabbaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam nema قال ايش تفضل لك لهذا الدين ترجع وانا دين لك يا الله سكر وانا آية هنا الله تبت يا الله هلك الداب لهب وتب يا هلك وقال ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال كان إذا وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق إليهم أبو لهب يسألونه عن رسول الله wato in Abdurrahman bin Kaisar in yazo wato ko ya je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai Abu Lahab ya dinga tambayar su antum a'lamu bihi minna ko kuka fi misalin sa ko mu muka ji bane fa yaqulu mu abu la sai abu la yace innahu kazzabun sahir shi makarici ne matsahi ne fa yarji'una anhu wa la wa la yalqunahu sai su je na zuwa gurin manzo Allah fa ta fadum wa fa'ala ma hum misal zalika wa suka zo yi musu haka nan kace la nan saribu hatta narahu wa nasma kalamahu mu dai ba za mu tawo sai mun ga annabin nan tukuna mun ji abin da yake faɗa fa qala huwa abu la sai abu la yace su inna lam nazal nu'alijuhu fatabban lahu wa ta'san ko ba mu gaishe ba muna nan muna kokarin sai mun ga bayan sa tur da shi halaka ta tabbata gare shi fa akhbara bi zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai aka bayyana manzo Allah labarin abinda Abu Lahab ya faɗa sai Allah saukar da wannan ayar ni yana iya yiwa yana wata na tabbat yada abi lahabin wa tabba wato hannaye biyu na Abu Lahab sun halaka shi ma Abu Lahab ya halaka sai ma'ana Allah ya halakar da shi kuma ya halaka kamar yadda dai kuka ce ayar ta fito garau wato wasu ka ce a'a halaka din nan ai khaba ya yi rashin nasara wa qila dalla wasu ka ce ya bata wasu ka ce halaka ya halaka da sauran irin maganganu da malamai suka yi akan wannan wata ya riga ya halaka Allah tsare mu daga rudewa da tatsewa da rashin bin gaskiya da kuma rashin tsayawa a kanta wato yayin da Allah ya rudar da mutum hankalin sa ya gushe ba iya ganin gaskiyar ni da kuke ganin gaskiyar nan karara da yadda ake bayanin nan kuke fahimta wallahi wani bai gane ba wani ji yake duk bayanin na amurki tsaski to yaya za a yi wanda ya samu kansa a cikin irin wannan halin ya dawo sai roƙon Allah ya dinga tashi cikin dare yana sallah yana karatun alqur'ani duk lalatar da yake ya ga Allah wannan abin da nake kuma da gaskiya ba na so ya Allah ka taimake ni in bari wallahi in yana irin wannan Allah zai shirye da shi zai dora shi akan daidai kun gane ko amma in ya ki yana jin dadin barnar yana jin dadin rashin gane wannan yana ganin rashin gane irin ma ita sai to babu ranar da zai dawo Allah ta ba mu ba sai Allah ce shi Abu Lahab da wannan duki da abin da ya sa yake waɗannan abubuwan dukiya da matsayi da kyau an ce in ya shigo guri sai ka ce ba wani ba wani mai kwajini a gurin shi ko da sarkin Makka yana gurin Abu Lahab zo shi kawai ake gani saboda da fatan sa take da kwajini in yayi nadi sai ka ce shi kada ne a cikin gari wato saboda wannan abin da dukiyarsa da matsayinsa shi yasa yake wannan sai Allah ya ce ma azana anhu maluhu wa ma kasaba Allah ya ce ma gana an homa da huwa ma kasaba dukiyarsa wato da ya tara da abin da ya tattara na dukiya da sauran kaddarori da kyawun jiki da siffa mai kyawu da wadatar da shi huwa yayin da Allah madaukakin zaki zai kama shi wato Allah in ya kama shi cikin azaba zai jefa shi wa zuzu an yakuna istifhama wannan yana yiwa ya zama istifhami ne inji malam ai ayi shay'in adana anhu menene dalilin da yasa har Abu Lahab ya wadata cikin daga addinin musulunci har yake ganin ma tukun ba ba daidai bane wai shi sai an ba shi wani abu zai mutunta wai menene yake gani menene a duniya yajuzu an yakuna bi ma'ana allazi wato allazi anhu yajuzu an takuna ma'an fi da masdar ma dake nan ma azana anhu in ya zama allazi wani abu ne ai allazi an kuma ma ne ai ayyu shay'in wani abu ne wato ya wadatar da shi tunda Allah ya ce sayasla naran Allah ya ce sai ya sula naran zai konu wuta za ta lahabu ma'abuciyar ci da yawan gaske wato mai balbali shine za ta lahabu wuta mai tsananin ci ba shi kadai ba wanda ta taimaka masa wannan matar ta sa azzalima wanda ta dauki dutse za ta je wato ina ne za ta je ta ta jehi annabi wato wa ha'abi lahabin bil ishkal dawwal wa hammalatul marhu bil nasb nuzila wato wannan kalma da yake wa mar'atuhu hammalatul hadaf yake wa ha'abi laham bil iskal dawwan wato ibn abi abin nan ibn kasir al-makki ne ce abi lahabin eh abi lahabin wato ba abin nan ba wasali ba ba daure ce ba lah bil iskan ko shi lahabin da suka da sukun yake daurewa ko kuma lahab da fataha akan hawud din wa hammalatul lil marhu' bin nasab nuzila wa imra'atuhu hammalatul hadab wato ko hammalatul bin nasabi nuzila shine asu malamin sa su shi kadai da shi ba su kadai suke cewa hammalatul hadab duk sauran malamai guda shida abin da suke cewa hammalatul hadab ina fata an gane kowanne za a iya ba shi tafsirin sa mun wuri yana koran mu amma ko za a iya masa lirabin sa daban wa mar'atuhu hammalatu sifata ce wa mar'atuhu matarsa hammalatu wato sifata ne sifata mai dan karan daukan kirare ina fatan kun gane mana hammala ai fa'alatul hatab mai dan karan daukan kirare shi yasa a kira ta wannan hammala wato mai daukan kirare wanda har an je wani guri za a hada wuta dan kona annabi da sahabbai ita ce mai dauko kirare da sauri sai ta yi sawo uku biyar wani bai ba bai ɗaya ba ita waya kone kawai dai a kone annabi da magoya bayansa ba ta kauna ganin annabi ina fata an gane ko sai yasa Allah ya zarge ta kaga hammalatu sifarta ne in an ce wa mura'atu hammalatal hatabi ai halata kauniha wato masubun alal hal kana fata an gane da mata sani daukan hatsabi wato kirare tana hada wuta ta bala'i da balbalin bala'i wato a cikin garin makka shi ba shi kadai kenan zai shiga wutar ba duk da wannan mata ta samu irin wannan subba wato dama annamimi kamar yadda manzo Allah ce la yadkhulu aljannata sahiqu damin wala masha'in bi namima wala tajirun yurdi haka nan wanda yake tafiya da annamimanci ko mai zubar da jini ko kuma dan kasuwa mai zuwa yana nemo riba yana cin ta waɗannan ba za su ga aljanna ba hadisi tabbatacce daga manzon Allah wato sallallahu alaihi wasallam kar ku manta wato wani hadisi na annabi shi ma mai kama da wannan yana ta la da kullu jannata namamun mai annabi man shi ba ya shiga aljanna wani hadisi yace zulu wajhaini la yakunu inda Allah wajihan mai fuska biyu bai zama wa karbatse mutumin kirki a gurin Allah wa qala alaihi salatu wassalam min sharri zul wajhaini alladhi yati haula wajhin wa haula wajhin har a cikin mutane za ka samu irin waɗannan ko shi dai inda ya ji abokansa ne ahlus sunna ai muna tare sai da dan ba zagin sabon manzo Allah yace to in an zagi sabon manzo Allah shine an kafarta ba ana sallah ba to sai hakuri ki kai ku ku ko rabu da su ai Allah zai magana abu wannan zulo da haiki zulo da haiki kenan manzo Allah shi irin waɗannan a gurin Allah wato ba yardaddu bane sannan ba su da daraja ba su kuma da matsayi Allah tsare ne saba mu ba saboda ka yan uwana duk da cewa mun fara karatun a kurarren lokaci sannan kuma lokacin fiji da habnu ko fiji da a wuyan nan nata mun ji Allah ya tafi jidiya a cikin wuyan ta ranar tashin kiyama akwai habulin irin wata iya min masadin ta cikin wutar jahannama kamar yadda Ibrahim Qais ya faɗa yace wajidin kabidir ri'im laysa bi fa'id idha hiya nasat wa la bi mu'attali وفرع يزيل المتن أسود فاحم أسيس كالإن والنخلة المتأثل إذا استبت حتى يزوى قشم وجيد سجيد يريم ليس بفاحم wato da wuya ka ce wuyan wato barewa rimu barewa idza hiya nasatu wa laysa bi fa'i mu'attalin wato yayin da ta miƙe shi ba kuma kerere bane ka san wuya in yi tsawo ba nama babu kyau amma in ya tsawo kuma ga shi mun mun yaya to shine shine imrul qais ce ka san shi gwani ne wajen sufanta mata wajidul kadidir ri'im laysa bi fahitin idha hiya nasatu wala bi mu'attal wa far'in yazil al matan aswad fahim أتيت الكتين والنخلة المتأكل غدائره مستشدرات إلى الأولى تظل الإقاط في مصنن ومرسل وكشف لطيف كالجديل مخصر وساكن كأنبوب السقي المذلل وتضحي فتيك المسك فوق فراشها الله يكوتا الله من تنو عدم تنو الله يكوتا الله يمنى داشي to ina ganin wannan sura ta kare nan zamu da ba wai dan bayanin ya kare ba darussan da ke cikin ta suna da yawan gaske to amma dai zamu tsakaita da wannan saboda mun gangan to mun zo karshen wato wato alƙur'anin gaba ɗaya saka tokam wannan ɗan lokacin tsakanin gobe da jibi za mu dire tafsirin alƙur'ani ba mu san shekaru mun yi shekaru da yawa ko ba zai tana shekara na muka fara wannan sako wanda muka fara ce anan 2003 ba mun sha mun sauke eh ina jin wannan ta uku ce zamu yawa ta uku ce wannan sauka ta uku ce sai dai ka ce kila da bambanci da wannan saukar da wannan wannan muna lallabawa wannan ko muna dan fitar da abubuwa masu dan nauyi saboda kun shaji an mun sace dawa kuma Allah ya sa mana da rai sai mu kara kuma Allah ya mana dace na'am na'am kuda sai ya abin da kuka saba na haƙuri da juriya na na rabon gado rabon na ya bar iyayensa guda biyu ya bar iyaya maza da mata dukiya ta rabu a dukiya akwai mata aure? eh